أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم أوا ما أبو تاون نمغرف من البركة المتحابين في الله درس منبيو زي كسانشي أتكي وأنن بيزتك غدا أكو إن الشيخ Muhammad Maulud bin Ahmad Fal al-Yaqubi rahimahullahu ta'ala yake cewa was-sam'u wal basaru yashhadani wa anhuma yus'alu kal janani wa akhbara al-mawsuf bis-sidqaini bi fawzi man wuqiya sharrazaini ذكرت في الاثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه نعم والسمع والبصر يشهدان وعنهما يسألك الجنان وأخبر الموصوف بالصدقين بفوز من وقي شر اثنين ذكرت في الاثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه والسمع والبصر يشهدان وعنهما يسألك الجنان وأخبر الموصوف بالصدقين بفوز من وقي شر اثنين ذكرت في الاثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه فالحمد لله waɗannan abiyat guda uku cikon darasinmu na farko da muka fara inda yake cewa walan ma ja a fil lisani ma ja min ad-darari bil insani sai ci gaba da was-sam'u wal basaru yashhadani karatun haɗe yake waton da yake yace da yake akwai maganganun malamai da kuma hadisai waɗanda suka zo suna bayani akan matsalolin da halshe ya tattaru a kansu da cutar wadda yake wa ɗan adam to sai ci gaba da bayani ya ce wasam'u wal basaru wasam'u ji waton saurare walbasaru da kuma gani kallo da idanu kenan yace yashhadani za su shaidi dan adam ranar alkiyama ma'ana ranar lahira jinka kai dan adam da ganinka su za su zama shaida a kanka akan cewa ka yi aikin kwarai ko ka yi aikin mummuna za su yi shaida a kansa duk abin da ya aikata duk abin da mutum ya aikata ma'ana ya saurari wani abu na haramun da kunnuwansa ko ya kalli wani abu na haramun da idanunsa to waɗannan idanun da ya yi kallon haram da su da wannan ji da ya yi sauraren haramun da shi to ranar alƙiyoma za su zo su yi shaida akan abin da ya aikata da haka babu bukata ga wai sai wani ya taho ya shaida a'a ganin ka da kai amfani da shi ka kalli haramun to shi zai yi shaidu akan cewa lalle ka kalli haramun da shi kunnen ka da ka saurari haramun to shi zai shaida akan cewa lalle ka aikata haramun kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sai ke cewa hatta iza ma ja'uha شهد عليها عليهم سمعهم وأبصارهم kaga hatta iza ma ja'uha wato idan mutane suka zo ranan alƙiyauma to shahida alaihim sam'uhum jinsu kunnuwansu da sun kai sauraren aikin asha da shi ma'ana kila irin sauraren waƙoƙi na asha ko sauraren ɗumumuwan da mutane ba su so a sirrin wasu ko kuma kallon wani aikin asha musamman irin yanzu yadda wayoyin hannu sun kawo mutane yawa za ka kalli abubuwa na asha da yawa waɗanda ake kallo a cikin waya wanda ba a saba da ganin su ba da wuri to irin waɗannan abubuwa ganin nan da ka yi amfani da shi ka kalli wannan haramun da ida da kunnuwan nan da ka yi sauraren haramun su za su yi shaida a ran alƙiyoma malaman tafsiri suka ce wannan ayar Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum ma'ana Allah zai sa kunnen ka shi magana ki ce lokaci kaza ranar kaza ga watan kaza ka saurari kiɗa kaza haramtacce ko sa- ka saurari asirran wasu mutane waɗanda ba su son ka saurara haramtacce ko kuma idanunka su shaida su ce ka kalli wani haramun ka kalli aurorin mata ko ka kalli wani al'aurar da bai kam- bai halitta ka kalla ba ko ka sa idanunka ga wasu abubuwa duk abin da ka aikata na haramun to Allah zai sa wannan kunnen shi magana da lisanul hali ko da lisanul maqali shi ma han- wato ba- a idanun nan su ma su yi magana da lisanul hali ko da lisanul maqali za su yi aiki za su yi bayani sannan ya ce wa anhu ma yus'alu sannan kuma za a tambaye shi shi ɗan adam shine yus'alu ay yus'alul insanu za a tambayi ɗan adam anhuma anhuma daga jinsa wato wace hanya ya yi amfani da jinsa ya yi hany- ya yi amfani da shi hanyar alkhairi ko ya yi amfani da shi ta hanyar sharri da ganinsa shi ma za a tambaye shi ganin da Allah ya mai wata ni'ima ce wadda za a tambaye shi gare ta wannan ni'imar ina ya yi amfani da ita wace hanya ya yi amfani da ita don haka da ganin nashi da jinsa duka tsararre ne a cikin tsarin Allah yadda ya yi mai ni'imar nan ta gani da yadda ya masa ni'imar nan ta ji to za a yi mai tambaya ina ya sarrafar da su ya yi amfani da su ga hanyar kwarai ko ya amfani da su ga mummunan hanya ya ce kal janani kamar yadda za a tambaye shi game da zuciyarsa ita ma zuciyarsa za a tambaye shi game da ita wato tunanin da ya yi da niyyar ɗabbaƙa wani aiki ya yi da ita tunanin alkhairi ya yi da ita ko na shar duka za a tambaye shi wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata duk waɗannan ayoyi ne na alkur'ani yake ainihin waƙewa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula haƙiƙa ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ula'ika dukkanin waɗannan to kana waton ya zamo mas'ulan abin tambaya anhu da gare shi ma'ana za a tambaye shi a ranar alkiyama game da jinsa wace hanya ya amfani da shi ina ya sarrafa shi za a tambaye shi ganinsa za a tambaye shi da zuciyarsa duka za a yi mai tambaya akan cewa shi ne kullu ula'ika dukkanin waɗannan guda uku jinsa da ganinsa da zuciyarsa duka za a yi masa tambaya akan ina ya yi amfani da su sannan ce wa akhbara al-mawsufu bis-sidqaini al-mawsufu bis-sidqaini sallallahu alaihi wa sallam wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine al-mawsufu abin sifantawa bis-sidqaini da gaskiya guda biyu ma'ana as-sadiqul masduq wato wanda shine mai gaskiya abin gaskantawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisi ya tuzgo وهو الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم shine mai gaskiya kuma abin gaskantawa wato mai gaskiya ne a cikin karan kai ne kuma ya gaskanta annabawa da littafan da aka yi ne to wa akhbara ya ba da labari bi fauzi da rabautar mun duk wanda an ka kiyaye sharras naini sharrin waɗannan ababen guda biyu wato wasu abubuwa guda biyu su ne waton harshensa da al'aurarsa shi ne wa akhbar al-mawsufu al-mawsufu abin sifanta bisirqaini da gaskiya guda biyu ma'ana wanda ake ce ma as-sadiqul masduq shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa akhbara ya bada labari bi fauzi da rabautar man wuqiya duk wanda anka kiyaye wanda anka tsare sharrasnaini sharrin abubuwa guda biyu ma'ana duk wanda Allah ya tsare daga sharrin ababe guda biyu to Allah zai sanya shi aljanna shine bi fauzi zai rabauta ya sh- ya shiga aljanna dan Allah ya ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda an ka nisanta daga wuta aka shigar da shi aljanna to ya rabauta wato ishara ne yake ga wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin muwatta yana cewa man waqahu Allahu sharra ithnaini walajal jannata duk wanda Allah ya kiyaye sharrin ababe guda biyu to zai shiga aljanna ma baina lahiyaihi wa ma baina rijlaihi abin da a tsakanin geme ne guda biyu shi na nufin baki ne shine harshensa wa ma baina rijlaihi da kuma abin da a tsakanin kafafunsa guda biyu shine al'aurarsa ma'ana duk wanda Allah ya ba nasara ya kiyaye harshensa daga faɗin aikin asha daga hurta aikin asha daga labarin ƙarya daga ɓace-ɓace da zage-zage da haɗin maganar da bata dace ba da yaɗa alfasha ko yaɗa ƙarya musamman irin wanda lokaci da muke ciki lokutan wato lokacin da waɗannan wayoyi waɗanda ke sa ka watsa labari kai kana ganin kamar ka watsa alheri baka san sharri na ka watsa ba to duk wanda Allah ya kiyaye daga sharrin waɗannan guda biyu sharrin harshen sa da sharrin al'aurar sa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace walajal jannata zai shiga aljanna sharrin harshen sa da sharrin al'aurar sa waton saboda duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan guda biyu to zai amince ma dukkanin sharri saboda dama da yayi bayani akan as-sam' wal basar to nan kuma sai bayani akan al-lisan an-nutq bil lisan saboda duk wani musiba babban musiba wadda a bisa ga dan adam a duniya ta ce harshen sa ya faɗi magana dan harshe shi ke yanke wuya shi ke jawo duk wasu maganganu to sannan kuma al'aurarsa shine abu na biyu da haka duk wanda Allah ya kiyaye daga sharrin waɗannan ababe guda biyu to Allah zai tsare shi mahi girman sharri wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yawaki in mun ka duba waccan wancan baiti na farko wasam'u wal basaru yashhadani wa anhu ma yas'aluka al janani aya juci yawaki na alqur'ani shi kuma nan wa akhbar al mawsuf bis sidqain bi fawz man waqiya sharra zaini shi kuma ya waƙe ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace zakartu fil isnayn ma atahu yakunu waqiyan liman qafahu to da yake duk alƙur'ani da hadisi sun yi bayani akan haɗarin halshe da haɗarin watan ainihin wannan ji da gani shi na ce to zakartu sai ni ambaci ma a sahu abinda nake tsammanin ya kunu zai kasance waƙiyar mai tsarewa mai kiyayewa liman ƙafahu ga duk wanda ya bi shi duk wanda ya bi abin garzan faɗa a cikin littafin nan ya yi aiki da duk abin da ni ambata cikin littafin nan to waton zai kasance kariya gare shi kuma Allah zai tsare shi daga ainihin haɗarin waɗannan abubuwa guda uku waton halishe da ji da gani shi ne ce zakartu fil isnaini waton na ambata game da waɗannan ababen guda biyu waton sharrin da a cikinsu ma a sahu abinda nake tsammanin ya kunu waƙiyan zai kasance mai kariya mai tsarewa liman kafahu ga wanda ya bi shi to duk wanda ya bi wannan littafi ya karance shi ya fahimce shi to insha Allah ta'ala Allah zai kare shi daga ainihin sharrin waɗannan harasa kuma ya zama sakamakonsa shine shiga aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisi من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة wanda Allah ya kiyaye sharrin abin da a tsakanin gemi ne guda biyu wato baki ne da kuma sharrin abin da a tsakanin kafafuwa ne wato al'aura kai to Allah ya mai lamunin aljanna Allah zai sanya shi aljanna alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulih da tawala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik